العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haɗuwa a wannan yammaci na asabar yau na bakwai ga wata na rashab yau muna tara ga wata na rashab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda ya dace wa ashirin ga wata na daya miladiya ta 2024 a cikin karatun littafin hirasatul aqida yau za mu tashi safaha ta 121 jumlatan malam yana mana bayani akan cewa daula ta banu umayya idan ka mata kallon gaba daya daula ce ta ahlus sunna saboda ko idan ka je lahira wajen Allah subhanahu wata'ala ana muwazana ne ana auna ayyuka duk wanda aiki shi na alheri ya rinshaya to wannan mutumin zai samu tsira a wajen Allah subhanahu wata'ala kenan wannan ba yana nuni akan cewa ba za ka je ta bangaren da ya shahi zunubai kai saka yau ne baka da komi a to shi yasa malam anan shi ma da aka kalli wannan daula da irin gwagwarmaya da kokari da ta yi wajen yada addinin Allah da baiwa sunna kariya malam yace mujmal inta daula ce wadda ta tsaya akan addinin Allah a daidai lokacin da baya hanawa a samu kuskure daga wasu daga cikin shugabanninsu amma wannan ba zai sa a yi musu kudin goro ba saboda alherinsu shehirin jayi za mu tashi daidai inda mala yake cewa kama anna haza la ya'ani anna salafa sakatu wai kasantuwar an samu wasu daga cikin banu umayya sun yi abin da ba daidai ba wannan baya nihi akan cewa magabata sun yi shuru ba su ce komi ba sakatu amma kana ya hadusu min ba'di wulati bani umayyata ba su yi shuru ba akan wani abin da yake faruwa game da wasu daga cikin banu umayya malicin minal mazalimi wal fusuqi na daga abubuwa na zalimci malaman lokacin suna bayani sannan kuma irin waɗancan dauloli sun sha bamban da irin dauloli na yau wanda ba wahala mutum zai iya ganin shugaba kaga mun karanta a nan cewa banu umayya shugaba a cikinsu shi yake ba mutane sallah biyar yanzu mutum wanda zai hutu masallaci na gama garin mutane na awam a yi sallah biyar da shi ganin shi zai wahala ba zai wahala ba ko da ba samu dogon zama ba dai irin wata kalma kalma biyu to ba ta gagara kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya sa malaman na wancan lokacin la yushaqqu lahum al-ghubar gurgudan hali abinda ya yake na daidai to za su waɗe wa shugaba an yi so kuma al'amari ya rage gare shi eh ko ya gyara ko kuma ya gyarawa to shine malai ke cewa kama ya hadusu kamar yadda ya rika faruwa min ba'di daga wasu daga cikin wulati bani umayya jagororin banu umayya na zalunci da wasu ayyuka na fasikanci wal asara da fifita kai akan sauran al'umma shine mutum ya zauna saman dukiyar al'umma ya zauna ya kememe ya maida ta wani abu ne wa walidin wa ma walada kamar ka ce kai ga dayi yana ga yana da daman da zai yi abin da yake so saboda mai saboda shi ke mulki kawai to wannan abubuwa da aka samu duka malaman nan sun rika bayani malai ce wala iqraran bidalika ko ba su tabbatar da su akan zalunci da fasikanci da suka yi ba bal hasali ma suna nabbahar da su malai ce bal bari dai balimtithalan li amrillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam mawqifin magabata na kwarai ahlus sunna akan waɗannan jagororin da aka samu sun yi zalunci ko fasikanci ko kuma sun yi rubda ciki akan dukiyar mutane wannan malaman sun ɗauki manhaji na umarnin Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam me wannan umarnin bi luzumi ta'ati wal jama'a cewa alazimci da'a ga shugaba sannan kuma alazimci al'ummar musulma wannan daula ta na to azallake
a wata safa
ina ne a to to to kenan mu kuma baya aiwa mala yace bal kanu yunkiruna alaihim tamam yace bari dai wannan malaman suna ma wannan magabatan inkari kenan ba 'yan araka shata bane ba ba yan amshin shata bane ba eh a ce duk yanda ma duk yanda shugaba ya kawai can haka za a bi shi bal hasali ma idan kuka lura cewa yana son kaza to sai ku huto ku ta bayani kokarin nemo aya ko hadisi saboda tabbatar da wannan manufar ta wannan shugaba haka aka yi a kasar nan an ture ta'addudu zawjat auren mace sama da daya kuma aka rika haska wasu daga cikin ma'abuta ilimi a ƙasar nan suna neman ba abin kariya me kariya suke bashi sai su huto ta ɓangaren cewa ai mafi yawancin waɗanda suke yawan aure-auren nan suna aihuwar ɗiya suna zubar da su to kaga wannan hukuncin shi daban a suna addini hukuncin ƙarin aure ko kuma auren mace sama da ɗaya shi ma daban ne kuma kowanne yana zaune da gindin kashi ne wancan bayya ture wannan wannan baya ture wancan to waɗannan malaman magabata balkanu yunkiruna alaihim suna inkari ga waɗannan shugabannin su musu inkarin cewa abu kazan na ba daidai bane ba gyara shi malici wa yunasihunahum suna yi musu nasiha manzala sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalinmu akan cewa idan aka ga irin waɗannan abubuwa waɗanda Allah ya ba su daman da za su iya samun su yi arba da shugaba to su rika yi mishi nasiha ba malami ya ɗauki manhaji ba na addu'a ya ce mu muna nan za mu yi addu'a bal hasali abin da ya kamata shine amma shugaba faɗakar da shi cewa ya gyara saboda gyaruwar shugaba guda gyaruwar al'umma ce gaba idan shugaba ya zama na kirki akwai ayyuka na lalaci wanda ba yanda za a tabbatar da su amma idan ya zamanto an bar mutane haka nan sakaka malamin da ya kamata ya mushi nasiha tunani yake abin da za a bashi ya zuba a cikin aljihun shi shine iya tunanin shi da haka al'umma ta rushe ta lalace wanda duk ba matsalar shi ba shi ba damuwar shi ba ce shi iya nan dai ya yarda to ko addu'a mutane za su yi dole sai sun yarda sun fasa abin da suke na ba daidai ba zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim babu yanda da Allah ya canza muku wani hali na ni'ima zuwa ga hali na ba daɗi sai kun canza maka ubangiji subhanahu wataala ya ja hankalin bayi akan cewa su koma zuwa ga Allah Allah sai karbe su to wannan komawa shine awwal wajibin abu na farko da ya kamata a fara yi kaga yanzu ko kasan nan iya da kyau amma mutane a tasfiyatu wa tarbiya ai ta musu nasiha ai kokarin sanya harakan da ya shafi karatun addini a kowane mataki a cikin zangon abin da ya shafi ayyuka waɗanda suke na gwamnati ya zama to wannan addini shine shi'ar ɗinmu ita ce tutar wanda muke tutiya da ita ya zama to yaro zai taso ya yi karatu a gwada mishi girman Allah a kimsa mishi girman Allah a cikin zuciyar shi wanda shi kaɗai ne abin da zai hudda kitse daga wuta in ban da shi ba wani abin da za a yi kame kame banza ne idan ba koma aka yi ga Allah ba wannan tunanin da mutane suke da na al'asara ka duba ka ga a ƙasar nan za ka samu mutum yana zaune haka kawai ya mai ƙafa bai da sana'ar biyu bai da sana'ar biyu aka yi magana ce shi ɗan siyasa ne wannan shi ne aikin shi babu sunan shi a fokusun public a ruje babu sunan shi a ko'ina amma shi shi haka ne kawai kuma shi zai riƙa ladabtar da mutane yadda ya gada ba wannan kuskure kuma tunani ne mara kyau sannan kuma tunani ne wanda da yawa daga cikin muna ɗauke da wannan tunanin ni ba zan zarge ka ba kai ba za ka zarge ni ba wani abu ne wanda yake ammat bihal balwa ruwan dare ne gaba duniya wani shine tunanin da mafi yawancin mu da ko aiki mutum yake nema fama yake samu inda zai yi wawura ya tsugunna a saman su kan Allah ya gaba da shi shi ma Allah shirye mu to waɗannan mutane sun kasance suna nasiha kuma suna inkari mala yace walam yuqirruhum ala zulmin ba su taba tabbatar da wani shugaba ba akan wani aikin zalunci da yi su nuna cewa suna tare da shi idan ya taka dokar Allah ya keta haddi wanda yake na shari'a to za su mushi bayani za su mushi bayani a cikin salon da addini kuma ya tanadar ba ce ka yi hoto na hoto da shugaba ba amma dai a lokacin da ya abin da ba daidai ba lasima waɗanda Allah ya za sa suna da damar da za su gan shi wajibi ne su mushi nasiha malike cewa walam yuqirruhum ala zulmin wala ala batilin haka kuma wannan magabata as-salafu salih ba su tabbatar da wasu daga cikin waɗannan wanda suka yi mulki na banu umayya ba akan wani abu wanda yake zalimci ko abin da yake ba daidai ba malai ce wa hadha huwa al-manhajul haqq wannan shine manhaji na gaskiya me ake duba karantarwar ake duba ba mutane ake duba ba kada zaman to gaskiyar bangare bangare ne bangare kaza za a iya bayar ta bangare kaza kuma sai dai a ja baki a shuru ko da makamancin wannan malai hirsu salafi ala jam'i kalimatil ummati ala wulatihim sannan kwaɗayin da magabata suke da akan haɗuwan kalmar al'ummar musulmi akan shugabanninsu wannan abin shi ya hana babu zancen hutu na hutu sai dai amma shi shugaban nasiha kuma manzala salasalam ya ambata mana cewa za a wayi gari a samu al'asara a samu jagorori waɗanda za su riƙa wawuran dukiyanku su mai da ta tasu su yi zalunci su ƙetare iyaka manzala salasala yake cewa ko da sun yi haka ku ji abin da suka faɗi muku ku yi ɗa'a ma a kamun salata fi ku matuƙar suna tsayar da sallah suna sallah inda suna amsa sunan musulunci to duk irin lalacin da za su yi wajibi ne a gare ku kuma su ɗa'a sannan kuma nasiha akan ɗaiɗaiku al'umma wanda suke da daman yi wajibi ne a gare su yi nasiha kan a raba kan al'umma ya zamanto an farraka su an mazzaka su an ciccira su an datsa su an rarraba su kuma akan wani abin da yake ba jagoranci ba sai wani ya ɗauki saboda zahin kai ba fahimtar addini ba ya huddo da wani salo ko wani tahiya na daban wanda wannan tahiyar tashi idan ka zo ka karata da ƙur'ani da hadisi ka ɗora ta a saman ma'aunin ba za su samu gindin zama ba to shi ne malai ya ce a nan ala jam'i kalimatin ummati ala wulatihim wa in jaru kalimatu wa in jaru ai wa in tajawazul hadda ai wa in i'tadaw koda sun yi ta'addanci sun yi wasu ayyuka na ba daidai ba in dai suna amsa sunan musulunci ta wajibi ne kuma su biyayya a lokacin wasu daga cikin safi suke cewa ya ma'aikin Allah to mu kuma haƙƙin mu wanda yake saman kansu fa wanda yake cewa ku roki Allah ya hudda muku naku haƙƙi tashin hankali ne mai girma ga dukkan mutumin da ya amshi wani abu na jagorancin al'umma aiki ne ba na wasa ba maliki ta laisa rida bi zulmi wal fusuqi wal athara wai zaka ga rishin raba kan al'umman da magabata ba su yi ba akan wannan suka dauki manhaji na nasiha laisa rida ba yana nuni akan cewa sun yarda ba bi zulmi wal fusuqi wal athara ba dan sun yarda da zaluncin da ake ba ba dan sun yarda da fasikancin da ake ba ba dan sun yarda ba kuma da fifita kai da aka yi akan wasu dukiya wanda yake na al'umma wannan kuma ana samun da yawa magabatan su gayyace wasu daga cikin malamai suna musu a kuma su musu nasiha wurin da ake fasikanci ko ake wasu abubuwa suke na lalaci ko shaye-shayen giya ko raye-raye kuna makamancin wannan malai ce wala iqraran bi zalika kuma ba suna tabbatar da haka bane ba bal imtithalan li amri llahi wa rasulihi bari dai fa aikatuwa ne ko kuma kwatanta ko aiki ne da umarnin Allah da manzon shi biluzumi ta'ati wal jama'a da cewa mutun ya lazimci da'a ga shugabanni sannan kuma ya lazimci al'ummar musulmi fil manshati wal makra fil manshat ay fil rida a cikin abin da kake so ka yarda da shi wal makrah da abin da ma kake kyaman shi karka bangare saboda wani abin da bai kai a bangare ba da suna addini mali ce wa nabdhil furqati wal khuruj sannan kuma waɗannan magabata sun yi sun yi abin da ya dace a wancan lokacin saboda su yi watsi da alfurqa kar su raba kan jama'a akan abin da addini bai yarda a raba kan jama'a kan wannan ba sannan wal khuruj da huto na huto da abin da ya shafi su shugabanni huto na huto da waɗanda suke shugabanni wanda duka bai daga cikin manhaji da tsari wanda yake na magabata shi yasa zanga-zanga ku huto ku ce ku yarda ba wannan duk bai cikin tsarin magabata babu shi da suna addini zanga-zanga demokuraɗiyya ce ita ce ta tabbatar da in aka toye maka wani haƙƙinka kana da yanci da za ka huto ka tada ƙura ka ƙona taya ka nuna cewa baka yarda ba amma tsarin addinin Allah babu zancen zanga-zanga kuma matsala kuma mai sauƙi ce duk abin da ya kai ya kawo ya yi tsanani maganin shi Allah kuma wallah duk abin da za ku ku gama zanga-zangan yanzu ƙasashe nawa aka yi ta zanga-zanga a kan shugabannin a kashe mutane dubunnai kuma mulkin da yake Allah bai ka ƙarshen shi ba yana yana daren da yana zaune amma ku tashi cikin dare khifiyatan sirran sidan siya wanda ya sabu da ya ku aikata mutum ku kai karar shi wajen ubangijin da ya halicce shi Allah wannan bawa naka ne in zai gyaru Allah ka gyara shi in ba zai gyaru ba Allah ka tsakaye shi kai maganin shi wanda ita ce magana wanda shine tsarin addini kuma abu nawa ya rushe wanda ana ga cewa zancen ya rushe bai taso ba ba ma magana ba a wannan lokacin da ake wani mulki wanda yake da manda lokacin da ake mulkin sai mutum ya mutu dauloli nawa Allah ya kusar da su akai kaman ba a yi su ba kuma da suka tashi rushewa wallahi kaman kimta ido suka rushe sun yi shekaru ɗari ruwa suna mulki jikan jikan jikan jikan an yi tayi amma ya zama to labari zaman lahiyan bawa kare taɓa Allah malai ce wa nabzir furqati wal khuruj wa hada aslun azimun min usuli sunna malai ce wannan ai asali ne mai girma daga cikin asali wanda yake na tahiyar karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa babu zancen hutu na hutu ga mutumin da yake shugaba ne koda yayi wasu abubuwan da matakar da yana amsa sunan musulunci to wannan yau daga cikin musulunci ne kuma babu zancen da'a ga wani mahaluki fi ma'asiyati al-khaliq subhanahu wa ta'ala malai ce wa musallama daruriya min musallamati din sannan wani abu ne wanda yake abun meka wuya dole daga cikin abubuwan da addini yake meka wuya a kansu shine shugabanci idan Allah ya ba mutum to Allah subhanahu wataala ya ba shi wata kariyar da baya halatta ku yi hutu na hutu da shi saboda haƙnan lijma'il muslimin saboda a kiyaye jinanan mutane sannan kuma da irin barna da za ta iya afkuwa duk mutumin da Allah ya bashi mulki in kace zaka raba shi da mulkin nan sai inda kanin shekari to saboda haka maganin ka aika a fara addini dama bai bada dama ba matakar da yana amsa sunan musulunci malaki ta taqumu alaiha masalihul umma wannan masalihul lil umma wannan abu na tsayawa da rishin hutu na hutu da rashin raba kan al'umma shine abinda maslaha ta al'umma take tsayuwa akan shi malai ce wa tadra'u biha mafasid kubra kuma za a yi kokarin kare dukkan wata banna mai girma ma'lumatun min ad-din bi darura abu ne sananne a addinance na tilas yani wani abu ne tilas wanda sananne na cikin addini cewa mutum dole zai yi kokarin yin da'a da biyayya kenan wannan shine abin da su ma waɗannan malaman magabata suka yi tare da daula ta banu umayya dangance da wasu daga cikin shugabanninsu waɗanda suka yi ba daidai ba aka musu nasiha aka yi kaza amma ba a yi huruji ba sannan kuma ba a raba kan al'umma ba malice amma ma ya kunu min ba'dil jahilina amma wani abin da za a samu daga wajen wasu daga cikin jahilai awil muta'awwilina min al-wulati wal ulama'i wa ghairihim ko kuma wasu daga cikin masu tawili daga cikin shugabanni ko malamai wa gairihim da makamantansu min man yantasibuna lis salafi daga cikin waɗanda suke jinginuwa zuwa ga salaf sai ce salafi ne shi amma manhajin da ya ɗauka ba manhajin na salaf bane me yasa kowa ke kokarin kullun yad'i waslan bilaila kowa so yake jingina kai shi saboda ita ce tahiyya ta mazanjiya sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to daga kullu na'iqin dukkan wani mai kara sai ya ce shi ma ai manhajin wancan manhajin yake tahiya amma idan ka ɗauko manhajin shi ka ɗora sai ka ga manhajin salaf ya yi gabas shi kuma nashi ya yi yamma to ma ce amma ma ya kunu min ba'dil jahili na wani abin da ake iya samu daga wasu daga cikin jahilai ko wasu masu tawili ko su zama shugabanni ko su zama malamai ko wasu ba su ba mimman yantasibuna lis salafi daga cikin wanda suke jingina kansu zuwa ga magabata na kwarai mimma huwa khilafu zalika wanda sabanin abinda magabatan suka dora mutane ne malai ce fa huwa ijtihadun shakhsiyun ai wannan ijtihadi ne na mutun shi kadai dan yana jahili ne da Allah ko tawili yayi da sunan shugaba ko da sunan malami ko da makamancin wannan malai ce ijtihadi ne na mutun shi kadai ghaira mahsubin ala manhaji salafi ba a lissafa shi akan manhaji da tsari na mazanjiya kenan ba za ka zo misali yau ka hukumta manhajin salaf a kaina ni misali a dalilin wani kuskure da nai ko wani tawili da nai kuna makamancin wannan ko wani jahilci kenan manhajin tsarin yana nan a yanda yake qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabbai da ni da kai zamu iya kuskurewa an muka kuskure wannan kuskuren mu yana koma zuwa gare mu ba yana koma zuwa qur'ani da hadisi bane akan fahimtar sahabbai shine abin da malai yake cewa ghayra mahsubin ala manhajis salafi ya ce li annahu mukhalifun li sarihi sunna saboda haka in ya saba wa kararar abin da yake yazo a sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine takaitaccen bayan da malam yi akan daula ta Banu Umayya sannan kuma wani zai iya ce ai an yi malamai kuma sun yi shiru an yi banna to sun yi magana shine bayan da malam ya mana a yanzu sai gaba ta gaba malam ce at-tahamulu ala salafi wa kutubihim wa manhajihim at-tahamul shi ne a ɗora maka abin da ba haka kake ba sai a hammala maka abin a ɗora maka shi kenan ƙiran ƙarya a kan magabata wa kutubihim da littattafansu wa manhajihim da manhajinsu an samu da yawa ana haka kuma har yau har gobe ana haka nan saboda batar da bayan Allah yanda mutanen makka suka ce wa kahurai لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون to haka wannan sunna ce ta Allah a ban ƙasa tana maimaituwa yau da gobe kar ku saurara wal ghawfihi in ma ana yi kuta da wani hayaniya saboda ku ake so ku ci nasara ku ake so ku samu rinjaye to sai ka samu wanda yake taya akan manhajin salaf zaka samu kage da za a mushi da yawa za a mushi sharri da yawa za a yi kaza da yawa a faɗi maganganu da dama a kan shi saboda mi saboda a hana mutane sauraron shi wanda wannan kuma ya yi tasiri akan mutane da yawa shi yasa ko wanda daga cikin malamai yake cewa ya ce rigingimun da suka yi da waɗanda suke ba a kan tafarkin sunna ba din rigima in dai tsakanin shi da mutum ne shaksi ya ce wallah ya yi mushi amma wani abin da wani mutum zai kawo don ya ɗimautar da hankalin mutane kar su fahimci daidai ya ce wannan shari'a sai a gaban Allah wani gaufi a rikitar a ɗimotar da mutane kar a bar su saurara a mai ƙage a mai shari saboda a karya da'awa to wani shi ne a tahamu ala salafi wannan kuma wani abu ne wanda yana ta yana ta mai tuwa kutubihim haka kuma littafan ma a karan kansu za a samu mutanen da za mutum zai je karanta addini ba dan fahimci yanda zai bauta wa Allah subhanahu wataala ba a saboda ya raddi yau a duniya an kai matakin da mutum zai je ya karanta Qur'ani tun daga suratul Fatiha har zuwa suratul Nas ba musulmi bane ba ba musulmi bane ba zai karanta sahihul bukhari ba musulmi bane ba zai karanta sahihul muslim ba musulmi bane ba me yasa saboda kawai ya huddo shubha ya dimotar da hankalin wasu daga cikin musulmai akwai su da yawa akwai su irin waɗanda daga sun zaburo sai kai kasashen mace su suke su suke amsan su akwai wata balarabal ina ga imma imma imma algeri ko maghrib ana ce mata doktora wafa sultan tana ɗaya daga cikin irin waɗannan za ta jayo hadisi ta jayo aya ta yi wane ne amma saboda ta huddo wani abin da ke shubaha a kan abin da ya shahi addini su ko meye manuwansu kawai suna hakan nan su sabke bayan Allah daga bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala meye manuwansu ko ba su sabke ka ba su sa maka shakka za ka same sun rubuta littafai da dama akan abu huraira radiyallahu anhu saboda su shakkantar da kai akan abu huraira in ka samu shakka a kan shi hadisi nawa ya zo da su a cikin sahabbaiwa kai shi hadisai babu idan ka rushe shi ka rushe addini ko baka rushe ba ka rushe addini to duka wannan sa'ayi ne wanda ana nan ana yi yau da gobe saboda batar da bayan Allah game da abin da yake tafarkin Allah malice min manhaji ahli al-ahwa'i at-tahamulu ala kutubi salafi wa tashkiki fi manhajihim wa ta'n fi ilmihim ya daga cikin manhajin ma'abuta bin son zuciya at-tahamul dorawa سبحان الله يا سلام نعم مالك cewa min manahiji ahlil ahwa'i iya daga cikin tafarki na ma'abuta son zuciya sai ce at-tahamulu ala kutubi salafi kirkiran wani abu akan manhajin magabata wa tashkiki fi manhajihim sannan kuma da sanya wa mutane shakka akan manhajin gaba daya wa ta'ani fi ilmihim sannan da yin suka akan ilimin su sai kaga cewa ilimin da aka ambata wa mutane akan cewa ga hanya da zaku bauta wa Allah wani sai ya je ta kokarin karanta harshen larabci kawai dan ya zo ya sanya wa mutane shakka akan abin da yake ilimi wanda yake na addini malici wa najidu hadha hadha al manha malici za mu samu wannan matahiya wadihan wani abu ne wanda yake karara wannan matahiyar ta sanya mutane shakka akan cewa littafai kaza ko kuma manhaji na salaf ko kuma a abin da ya shahi ilimin su ai abu ne wanda yake mashkukun fihi malai ce za mu samu wannan matahiya wadihan a karara inda ba'dil mu'asirina a wajen wasu daga cikin waɗanda suke rayuwa a yau min ahli ahwa'i daga ma'abuta bid'a ya ce hina ja'ala kutuba salafi lokacin da suka sanya littafai na magabata suka sanya su misla miskotankwacin kutuba ahlil aliftiraqi wal bid'i wal ahwa suka ce ai littafai da suke na ahlul iftiraq ai littafai na raba kan jama'a alhali raba kan jama'an nan ba ho wani abu yace wani ya ce cai Allah ya ce annabin Allah ya faɗi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma sahabbai sun fahimci abin a kan kaza shi ne abin da ya hudu amma ka tashi hukumci sai a ce mi sai a ce ai yana yi ne don ya raba kan jama'a yanzu da mutumin da zai kirkiri bid'a sabuwa ful da mutumin da zai ce a a jama'a kowa ya ajiye ku zo mu tayi akan tsarin na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yake so ya raba kan jama'a wanda ya kirkira ka kirkiri wani abu sabo yau aka kirkire shi a garin da magaram to wa zai tallata wa 'yan maraɗi shi wa zai tallata wa 'yan nijar gaba ɗaya shi wa zai tallata wa 'yan afirka gaba ɗaya shi wa zai tallata wa 'yan ƙwararba 'yan wane ne 'yan wane ne amma manhajin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ake bauta wa Allah abin iri ɗaya ne yanda za ka same shi a nan inda shi in ne to haka in ka tafi wani yanki a duniya haka za ka samu abin in dai suna kan wannan tsarin na karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da haka kenan wannan magana na cewa ma'abuta sunna su suke raba kan jama'a wannan magana ba daidai bace ba wal bid'i a ce ai wannan abin sabo ne sai a ce ai sabon addini ne haka ne ko in kace za ka yi sunna yau a ƙauyen ku ko a garin ku sai a ce ya zo da sabon addini shi kuma addini shine a cikin littafan da yake gidan kowa a cikin su idan da za a huddo a kakkabe ƙura a karanta kuma a yi aiki da shi ba karanta kawai ba wani lokaci za ka samu a haɗa wani zauri ana ta karatu amma karatun ya yi gaba su sun yamma a gama karatun sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na malam albani aka tashi sallah sai ga abin malam bambara kwai eh wani haka ne kawai gashi nan malam za a karanta da sunan ilimi shi al'ilmu shar'i ilimi na shari'a mahimmanci shi ne aiki da shi eh ba kawai zuwa wani za a yi saboda ka ce karatu mai daɗi wa da ba haka da mani so ake kai aiki da shi mal ilmu illa al'amal bihi ba abin da yake wakiltar ilimi in ba aiki da shi ba sabon manzala sallallahu alaihi wasallam duk ayar ta sabka za su karance ta bakinta su karanci tarjamanta su karanci abin da take ɗauke da shi na aiki su aikata na bari su bari bana shi ne musulunci ba wani abin takama ba da tinkahun cewa ai na tara littafai kaza ko na rubuta littafai kaza kamar yadda za mu zo mu ji wani ɗan kamun iska a nan yake ambatawa maliki cewa ahlul iftiraqi wal bid'i wal ahwa'i hina qala lokacin da yake cewa akwai wani dan bid'a da yake ambata cewa wannan mutumin shine ana kiran shi da suna Hassan ibn Farhan ibn Hassan ibn Ali al-Khalidi al-Maliki wannan mutumin bayanin da malamai suka yi akan shi rajulun dallun mubtadi'un mutum ne bacacce dan bid'a jahilun wanda ya jahilci haƙiƙanin alqur'ani was sunna to wannan mutumin ga maganar da yake wadi akan ahlus sunna malai yake cewa wa kata wa kutubil aqaidi shi wannan mutumin yake ambata cewa wai littafai na aqida ragma ma fiha min haqqin qalil ana samun ɗan gaskiya a cikin shi ɗan kaɗan ya ce illa an na fi halkathiru min albaɗiri amma batan da abubuwan da ba daidai ba su suka yawa ya ce balhuwal galibu alaiha ya ce kai shi ne ma yawa ya ce lima fiha min al'ahadithil makzubati ala nabi sallallahu alaihi wasallama saboda abin da yake cikin wannan littafan na hadisai wanda suke ƙarya ne akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu da mutumin da yake bin son zuciya da wanda yake bin sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yake tace hadisi eh mabiyin sunna yo mutun nawa wanda ake ga malami ne yace su hadisi ko da ifi aiki suke shi suna da yawa me yasa saboda ba ruwan shi da tantancewa eh ba ruwan shi bai san me aka ce hadisi maudu'i sai ce ai ko maudu'i ne yahi maganar wani a yau alhali bai saba sha maganar wani ne kuma wani ma wani mai datti saboda ƙarya ya ma manzo Allah ce manzo Allah alhali manzo Allah bai hudi ba to kaga wannan magana da yake magana ce akan shi kamar da malamin zai ambata a gaba yace wal isra'iliyat haka kuma da labaru na banu isra'il yahudawa yace littafan zaka same su da hadisai na ƙarya akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da irin wannan labaru na banu isra'il al-mushakkaka lil muslimi wanda suke sanya wa musulmi shakka akwai shakka a ciki babu shakka manhajin salaf manhaji na bazanjiya sahabban manzala sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka biyo ta farkin su manhajin su haske yake hili ne tankarkar baya tare da wani abin da yake duhu ko wani abin da yake kura manhaji ne lahiyayye bai da kura komi babu zancen shakka kuma haidai gamsuwa saboda alistislamu tam ne lillahi subhanahu wata'ala shi ne haƙiƙanin meka wuya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala malai shi wannan mutum yake cewa wa takfiri lil muslimin da kafirtar da musulmai saboda za a yi bayanin aiki kaza kafirci ne wannan shi ne abin da kowa ba so yanzu ka ɗauki harakan da ya shahi sihiri abu ne wanda yana cin kasuwa kwarai fiye da kake tsammani kuma a cikin aina a cikin al'ummar musulma da aka yaka ce sihiri kafirci ne sai ce an kafirtar da musulmai ai ba ce ba kai kahuri ne aka ce sihiri kafirci ne in kayar sihiri kake kenan ka tubu zuwa ga Allah subhanahu wataala to amma kai wannan bayani sai ce ai ana kafirtar da mutane male ce yake cewa shi wannan mutumin wa zar'i buzuri shiqaqi ai wannan littattafan suna sanya rarrabuwa kenan kamar dasa dasa wasu wasu jijiyoyi ne na ashiqa rigingimu sai da iyali kowa abin da ga dama yau in kan kirkiro bid'a ka in ce ma komi kawai to Allah kiyaye hanya ci gaba da yi a dole ai bayani mutane su gane abin nan da ka zo bayar dalili da suna addini yawa wanda zai yi wannan kuma shi gano ma kanshi haka eh in alayka illa madha illa albalag kai dai ka isar da sakon Allah malike cewa yake cewa shi wannan mutumin wa zar'i buzuri shiqaqi wat tababuli da sanya kyama wat tanazu'i da ja'in ja bainal muslimin tsakanin musulmai waɗanda abubuwan da yake ambatawa yanzu ba irin su bane ba mutanen garin makka wannan quraisha kahurai suke ambatawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irin shi ne suka ce ya zo ya raba kan jama'a ya daidaita jama'a yayi kaza yayi kaza ya raba iya da uwayensu ya raba kaza da kaza ya raba kaza da kaza ya zo da sabon addini shi abin da ke haɗe shi wannan malai cewa gairi zalika min alhawa da wasu abubuwa makamantan wannan na abin da ya shafi son zuciya wa zulmi yake jingina wa salaf zalimci wal jahali da jahilici malai yake cewa sawa'un kana zalika fi kutubil aqaid inda shi'a yace wannan kuma duk daya ko ya zamanto a wajen littafai ne na aqida na wajen ɗan shi'a awi sunna ko kuma wajen ahlus sunna duwa kaga wannan bai san da aka sa gaba ba idan da a ce ya damu da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kaga wannan jumla kwata kwata ba zai yi ta ba ya za ka hada shi'a da ahlus sunna yace wal ibadiyya sannan kuma da wancan batattun nan al ibadiyya wanda mun yi maganar su a can baya wanda suke jingina kansu zuwa ga wasu abubuwan da suke da alaka da lalata sifofin Allah subhanahu wataala duk abin da Allah ma kanshi na suna ko sifa sai su ci ba haka nan bane ba sai su tawili shi to su ma ne yace ko ya zamanto shi'a ce ko ya zamanto sunna ce ko ya zamanto ibadiyya ce aw sufiya ko kuma ya zamanto sufaye da ɗan ɗariku aw ghairihim ko ma wasu wanda ba su ba walam yan walam walam yanju min kathirin fi min zalika illa ba'd kutubil mujtahidin fil madi aw al hadir ya ce ai da yawa daga cikin littafan da aka rubuta fil madi wal hadir a da da yanzu da yawa daga cikin littafan mujtahidai ba su tsira ba game da waɗannan abin da ya shahi kusakurai ko batoti ko raba kan jama'a ko rigima tsakanin musulmi ko na makamancin wannan ya ce kuma wahiya qillatun nisbatan ila hadhihi al ya ce kuma abu ne wanda yake ɗan kaɗan idan kai muƙaranan shi idan kai kwamfaren shi da abin da yake aƙidar take mafi mafi faɗi to wannan mutumin da waɗannan maganganun da ya yi shi wannan hassan ibn farhan ibn hassan ibn ibn ibn al-khalidi al-malikin nan mutum ne wanda yake ya rubuta littafai da yawa ya karanta larabci ya rubuta wani littafi na kira shi da suna as-sahabatu baina as-suhba al-lughawiyya wa as-suhba ash-shar'iyya wai sahabbai a ma'aunin abakantakan da suka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lugance ko kuma a shar'ance me yake so yi so yake ya rika zano aibin sahabbai ya ambata ya rubuta wani littafi ya kira shi da suna qira'atun fi ba'di fi kutubil aqaid karance karance da yayi a cikin littafai wanda suke na aqida wannan mutumin daga cikin aqidar da yake da ita ya rubuta wani littafi da yake cewa naqdu kashfi shubahat warware littafin kashfu shubahat na Muhammad ibn Abdul Wahhab to wannan littafin nashi kuma gabaki ɗayan su in ka hada su bayanin da malamai suka yi akan su ihtawat kutubuhu ala al-akazib wal abatil littafai ne wanda ya suka kumshi al-akazib karerake saboda ka duba har kullum idan zaka karanta littafi littafin da kake karantawa da abinda wannan mutumin mai littafin yake faɗi akan me ya dogara idan ya dogara akan aya da hadisi kuma muka ga cewa haka sahabbai suka fahimta to wani abin daidai ne kowa ya faɗi wani abin daidai ne amma idan ya zamanto kana zauwa bayanai ne na abin da ya shahi labarin shi ko maholki ko a shi abu kaza ne ya yi imani da shi ko kuma ya turo wata ka'ida daga cikin aljihun shi ba daga cikin ka'ida wanda yake na addini ba idan ka duba qur'ani ba mafaka idan ka duba hadisi ba mafaka in ka duba ya sahabbai suka fahimta ba mafaka wannan abin ƙarya ne kuma hayaniya ne kawai da rudu da neman bata batar da mutane du'atun ala abuwa bi jahannam kira masu kira zuwa ga kohohin jahannama Allah kare mu nan bayanin da malamai suka akan shi wannan mutumin falam yakad yatruku sahiba bid'atin wa dalalin illa wa nasarahu wa athna alayhi abu na biyu duk wani littahi na kirki ya soke shi ko to duk wani dan bid'a kuma da aka yi a duniya sai kaga yana yaban shi kuma sannan yana bashi goyon baya wannan mutumin daga cikin aqidar shi ta'ana ala ima ala imami ala ala imamati abubakar yayi suka akan cewa ai ba abubakar ya kamata ya zama khalifa ba bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ya hudu kenan dan a yau ya soki wani ahlus sunna dama daga can matashi zai fara yawa idan mutum ya soki abubakar ya soki umar haka kuma ya soki umar radiyallahu anhu kuma wa shakkaka fi islami abu sufyan ya ce yana shakkan musulumcin abu sufyan radiyallahu anhu yanzu wannan zai yi magana wani saurare shi ya tabbata sabit waɗannan bayan allah su musulunta ko mutane na kwarai kuma ubangiji su ya yabe su amma shi ya zo mi ya rushe saboda wasu akazib ƙarerriki da son zuciya da sauransu to shine anan yake cewa wa hadha hukumu cikin littafi malai ce wa hadha min at-talbis wa zulmi wannan iya daga cikin boye gaskiya da rikitar da ita wa zulmi da zalunci wa liftira'i da kiran ƙarya ala salafi akan magabata fa in kana kullu ma qalahu idai zamanto duk abinda wannan mutumin ya faɗa yake cewa ma qalahu al-katib abinda wannan mutumin shi wannan Hassan Farhan ya wadi min hadhihi al-mata'in na abinda ya shi sukan magabata yasduqu ala kutubi aqaidil qaumi almubtadi'a yana tabbatuwa ne akan littattafai na aqida na wanda suke yan bid'a duk abin da yahudin nan raba kan jama'a sanya rigima idan aka ce za a addinin musulunci aka ce zo a tsaye akan qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabbai sai ka ce a ka so rigima ko baka so rigima ba to wa zai bar na manzon Allah ka mana ka kai kuma awa ai mana da haka duk abin da yahudin nan na cewa tashkikin nasi الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم الإسرائيليات تكفير المسلمين بذور الشقاق وما إلى ذلك دع أبن دي هدي yana gaskatuwa akan littattafan aƙida na wanda suke ‘yan bid'a ne fil jumla mal yace la ala kutubi sunna baya gaskatuwa akan littattafan sunna wa ahliha da ma'abutan sunna fa kutubu aqaidir salafi littattafan aƙida na magabata taqumu ala al-haqq wa dalil suna kahuwa ne akan gaskiya da dalili ita ce maganar ne ɗazu gaskiya da dalili kuma idan aka zo ana karantawa aka ci karo da wani abin da malamin ya kawo hujja da shi wajen gina wani hukunci aka ga hadisin rauni gare shi sai a ci abu kazan nan rauni gare shi a nan an yi karatun usulu salasa ko malam muhammad ibn abdullahab allah ya rahama a gare shi ke cewa ya ce ya kawo hadisin cewa addu'a'u mukhul ibada ko addu'a ita ce ɓargon bauta bayan bibiya hadisin da kai kawo a kan shi ya tabbata cewa hadisi ne mai rauni malamai suka ce wannan hadisin rauni gare shi shi malam bai fahimci raunin shi bai kawo hujja da shi amma wannan hukuncin da yayi yana nan me yasa saboda ayat qur'ani da malam ya kawo qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati allati sayadkhuluna jahannama dakhirin ashe ya tabbatu cewa bautan Allah ita ce addu'a sannan kuma da wancan hadisi wani ingantacce na daban wanda malamai suke kawo a wannan wurin cewa addu'a huwa ibada ita addu'a ita ce bauta kaga shi Muhammad ibn Abdul Wahhab ɗaya daga cikin magabata waɗanda suka suka yi sharhi suka bayyana waɗannan abubuwan kuma su ma suna cikin manhaji wanda yake na salaf magabata ba ce ba yanzu kai kaman kai zaka ce zaka yi gyara a ba maganar gyara bane abinda malam ya kawo hujja da shi hadisi ne mai rauni bai fahimce ka ba Allah gafarta mashi kuma Allah san uzurin da zai bashi amma kai da ka fahimci cewa hadisin nan da'ifi ne to babu zance kai kai aiki da shi idan kuma ka ce a ku kuna nan akan haka kai ma ka zama dan bid'a kahewa akan akan wasu ashkhas wasu mutane kamar dalili shi yasa mal anan yake cewa mi yake cewa fa kutubu aqaidis salafi yace taqumu ala alhaqqi wad dalil yana tsayuwa ne akan alhaqqu gaskiya wad dalil da dalili wal adli da adalci wal insafi da baiwa kowa haƙƙin shi wal ilmi kuma da abin da yake zunzurutun ilimi ne saboda qur'ani da hadisi ne babu wani ilimin da yake kamantacce ne da su malaci wal huda da shari'a was sunna da sunna yani karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wama yakhruju an zalika duk abin da ya huta daga nan malaki cewa kenan abinda ya zamanto ya huta daga cikin gaskiya dalili adalci insafi ilimi shiriya sunna sai aka zo aka samu wani abu a cikin littafin magabata amma ya huta daga cikin waɗannan shine cewa ma ya hutu an zalika qalilun wani abu ne dan kadan yake minan zallati na daga zamiya wal akhta da kuskure wadda jawuzan da daga kafa allati qad takunu min sanaya kutubil aqaid al mu'tamada wanda zai zama ta wani abu ne dan kadan a cikin littafai na aqida da ake dogara da su inda salafi a wajen magabata kuma da dan adam ne zai kuskure idan ya aka fahimci kuskure ne sai a mayar mushi da kuskuren shi Allah gafarta mushi kai kuma da ka fahimci daidai wajibi ne kai aiki da abin da yake na daidai amma ba ana tahiyya ba malami magana a ce ai wannan magana an rasa yadda za a yi saboda girman malamin da ake gani ai duk girman shi magana shi bata girmami maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ka in ta manzala ta zo za ta shahi ta kowa ta ta yi a saman shi in dai addinin za a yi malai ce wahiya kutubu siha wa sunan wal athar wannan littafan na magabata su ne kutubu siha kutubu sunan wal athar da ayyukan sahabbai wal musannafat al kubra li a'immati sunna sannan kuma al musannafat al kubra al musannaf na abdul razzaq da sauransu wanda za su rika hakaito maka ayyukan sahabbai gaba daya sahabiwa daga yanda yake kaza sahabiwa daga yanda yake saboda su da idan su suna kallo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata kaza da aka karanto aya su ce aya kaza ga suka fahimce ta kuma ga aikin da suka yi kuma wannan abun duka suna nan azube a cikin littafai har a yau wannan kuma suna littafan magabata na kwarai mala ya ce wahiya umurun ma'lumatun inda ahli ilmi rasikhin wannan wani abu ne sananne al'amura ne sanannu a wajen ma'abuta ilimi wanda suka suke jigajigai ne a ilimi ar-rasikhin yace fa inna kutubas salafi lalle littafan magabata alhaqqu fiha gaskiya a cikin shi huwal asru wal aktharu shine asali kuma shi yafi yawa malaci wa khilafu zalika abin da yake sabanin gaskiya da abin da yake sabanin asali malaki cewa bihamdillahi qalilun bal nadir za a karanta littafin amma kuskuren da za a hudu dan kadan ne kuma na cikin aqidatu safariniya nan ma an ambaci abubuwa da yawa da kuskure ne ko malamai sun yi gyara akai irin alqadim da ya kawo lissafa shi a matsayin cewa ya wasauta ubangiji alqidam da aka ce qadim ana nihin ce abin da ya dade kenan koda ya dade akwai alaman cewa yana da farko duka wannan abubuwa ne wanda in aka zo aka malami koda yayi zami ya faɗe su to malami za su komo su yi bayanin da ya kamata kuma akai mala ce qalilun bal nadirun wan nadiru la hukma lahu duk abin da yake dan kadan to wannan babu hukunci akan shi a ce wani ka samu kashi goma sha takwas a cikin ashirin to kaga kai kokari yawa wannan biyun kasantuwan kaɗan adam ne ko ba masumi ba malici amma ma a share ilaihi amma kaga abin da shi wancan mutumin ya yi ishara zuwa gare shi alkatibu ke wanda ya rubuta wannan magana akan magabata minat takfiri na cewa ana kafirtar da mutane wa nahawihi da makamancin haka fa hadha min khisali ahli albid'ah wannan iya daga cikin alamu na yan bid'a su suke kafirta mutum sai nuna malami shi ce in baka bi wannan ba ka kafirta ko kuma ba za ka rabauta ba ana haka ko ba yi ana yi a yau ne maku ake yin shi mutum zai nuna wani ya ce in ba ku bi shi ba kun hallaka alhali shi wanda za a nuna ba manzan Allah ba ne ba sallallahu alaihi wasallam laisa huwa bi shay amma za a nuna shi a ce in baka bi shi ba ka kafirta ko kuma wata tahiyya wadda ba qur'ani ba hadisi a ce in baka bi ta ba ka hallaka kuma har a rika rantsuwa da Allah saboda ba san girman Allah ba akan cewa mutumin da bai bi wannan tahiyar ba wuta zai yi aina Allah faɗa ka babu a yi mutane sun yi tabota wa Allah kahin wannan da kanunan ya zo su ina kuma su yake kuma Allah ya tabbatar da ƴan aljanna ne kuma Qur'ani ya faɗi haka allazi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid malike cewa amma ahlus sunna amma kaga ma'abuta sunna fala yukaffiruna illa bi dalil duk in kaji an ce aiki kaza kafirci ne to dalili ne ko Qur'ani ko hadisi malike cewa qad ajabtu haƙiƙa na amsa an hadhihi shubha akan wannan shubhar ta wannan mutumin da ya ambata fi maqamin akhar min hadha alkitab aw wani wuri na daban a cikin wannan littafi wa kadhalika ittihamuhu li kutubi ahli sunnati bi annahu fi bi anna bi anna fiha haka tuhuman da yake cewa a cikin littafin magabata na kwarai akwai ahadith makzuba akwai hadisai na ƙarya fa hadha huwa alkadhib wal buhtan wannan shine zallan ƙarya da kiran ƙarya dora wa mutum walilitta magana hadisi sahihi yau shiga fara jin shi a cikin tahiyar sunna amma wancan kawai kwaso kwasan karan mahaukaciya ne ake gaba daya eh komai akwai a ciki kawai kwasa za a ce ai hadisi ne alhali abun ba hadisi bane ka duba silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a na malam albani mujalladat ne duk hadisai da suke hak mutum guda sai kirkira hadisai dubunnai fa ya ma manzala sallallahu alaihi wasallam ƙarya yace addini ne kuma in ka dauko su za ka gaba ɗaya suna warware addinin ne yanzu wani hadisin da sai ka hujja da shay'in bid'a akan tawassuli cewa duk abin da kaga zaka zai iya amfanan ka to ka nemi daukin shi ko da dutsi kaga zai iya amfanan ka ka nemi daukin shi kuma bayan Allah yanzu wannan bai warware addinin Allah gaba ɗaya ba ya warware magana da ake na ikhlasi da bautawa Allah shi kadai duka ya warware to duk in kaga littafai da suke kunshe da hadisai waɗanda suke kwashe-kwashe to zaka same shi littafai na ma'abuta bin san zuciya malai ce fa inna kutubas salafi littafan magabata na kwarai ta atamidu ala sahihi suna dogara ne akan hadisi ingantacce da haka za su hana idanun su barci su kai su kawo saboda su kalelece su tabbatar da cewa wannan hadisin ya tabbata manzalla ya faɗi ko kuma bai tabbata ba wannan kuma hanya ce da ilimi mai zaman kanshi wanda ake iya gano hadisi ya tabbata ko bai tabbata ba ilmun rijal Allah saka musu da alheri wadanda suka rubuta mazajen da suka rawaito hadisi duk wani hadisi da ka sani to akwai mazajen da suka rawaito shi kuma sunayensu da detai na rayuwarsu gabaki daya yana nan azubi a cikin littafai ya rage da kai ka karanta ka fahimci abin da yake daidai malace illan nadir sai abin da yake dan kadan mimma huwa ijtihadun khatibun inda inda al-ba'd wanda ijtihadi ne aka samu kuskure a wajen wasu daga cikin su wannan shi kuma kuskure dan adam adam ne zai iya kuskure in yayi kuskure a daga mishi kafa abu nan ba hadda shi akan ci abu kaza kuskure ne malace wa qad ajabtu an hadha hadha zam fi maqamin akhar shi ma wannan na bada amsa akai shi a cikin wani wuri daban a cikin wannan littafi nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata kenan sai mu tashi safha ta 125 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله